أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana akan falala falala ta yin ɗariƙa tijjaniya mun faɗi guda goma to yau za mu ko shi ne za mu faɗi ta sha ɗaya ita wal fadilatul hadiya ta ashara wato falala ta goma sha ɗaya malin yake cewa wa lahum luqfun anil anami kana hassahumu kana hassahumu يضيق نخصهم يجيزهم على الصراط دون مين إجي والفضيلة الحادية عشرة فقلبتهم شاقيا لهم سوء تجانية لهم وتبشمال بإشباع ضمة المين لهم أي لأصحاب الشيخ رضي الله عنهم almajiran shehu tijjan suna da addakili na fi ɗariƙatihi dole wanda suka shiga cikin ɗariƙasa suna da lutufan min Allah akwai wani lutufi daga Allah da yake tare da su an al'anami gabar talikai ba kowa ke da shi ba ɗan hasahun Allah ya keɓance su da irin wannan lutufi bi shiba'i ban musulmi ɗan hasahun أيضا يعني أبن يجنيك أن لأهل هذه الطريقة لطفين كان طريقة الجامعة إنها سنة اللطف بيو اللطف العام سنة دون اللطف أني وانديك يا مكوان قوة واللطف الخاص بهم سنة دقمون اللطف والناس نكر والنسوة كيبان تكر هي ونن فلنا ta wannan lutufi da muke da shi mimma tawatara yana daga abin da ya jiranta bai da masu haɗi tsakanin samun shirin jari wal atba'i da mabiyan shirin jari wannan mutawatiri ne abin nan da yake ya an faɗe shi an faɗe shi an faɗe shi قال صاحب الرماح رضي الله عنه يرضاه الله يكرش يجي أخبرني سيدي محمد الزاني سيدي محمد الجاري يابان الأباري أبو طالب الكنية فكيدان الشريف الحسني شين شريف الحسني الذي قال له جده سيد الوجود والشيخ محمد الداري كان في قرنسا مموما أن لا يجد شيء من نظر إلى وجهك دون ذلك لنفسك غفر الله تعالى له ألا يغفر تامك شيبان العباري سيد محمد الداري سيد الوجود أن الشيخ رضي الله عنه شهر دنا الله يدلشي وأرضاه وعن هذه المتفرشي قال شهر دنياتي لآل هذه الطريقة من الله لطفا خاصا بهم كان طريقة جانية سنة وان اللعبي والليكي كي قنتتشي لسوء بعد لطف العام لهم باين لطفا الله باين سنة شكوان لطفي نعامي نقوان قوان ليكي to su suna da irin nasu lutufi ɗin wanda yake hasi da gani ko wanda ake ce lutufi za a zanka a maka zaton kama kana da kuɗi mun ba kuɗin a gani ko a zaka mun kuɗi ne da kai saboda ana ganin kana yin abubuwa na kuɗin ba mu kuɗin kuma a ganka a gan mu a cikin yanayi ana cikin wuya ana cikin wahala amma shi zai gadanta jami'a ne kawai bai san ana wannan wahala ba to duk littafi ne irin wannan littafi ne hasilun bayan sauran littafin Allah wanda nake ciki wannan irin namu ne na hasi da za a zan ku a yamu tsara da za a zan ku kamar wanda wanda kamar yadda za ku cewa kamar kamar wanda ya tashi daga zawo da kaga mutum ko kuma a fargice ba kwanciyar hankali duk ba nan ga yan tijaniya da ba kowane irin hali ولذلك سبدا قال رضي الله عنه ورضاه عنا به شوف جاني الله يدل شيء للمصبوره كتشوا صاحبي كذا الماجنين لا تأكله النار كتابة تجيبا ولو قتل سبعين روحا قول أمتين يكشر الري واتو سبعين إذا تاب إن يتوبا irin wa'annan kalmomin shi ke sa kake ganin irin wa'annan yaran ma kwata ma kusa yaran irin wannan maganganun magana gaskiya ce to amma sai a kiyaye shari'a in mutum ya ji irin wannan shi wata ya faɗi wannan kuma shi ɗan tijjaniya ne shi ke sai kuma mutum ya tafaɗawa abin da Allah ya hana to idan ka faɗawa abin da Allah ya hana ka dogara da wannan magana ta shi wata to ka kana jin tsoron halaka gare ka fa dan a can gaba akwai irin shi mai nuzul muridin yake cewa wa marra azal fadla summa takala alaihi ka gani ko fa'ilan lima qad huzila yasubbu gawsal alami tijani shaykh ash-shuyuhi al-arif ar-rabbani to wanda fa yaji wannan falala da aka faɗa sai ya dogara da wannan falala sai kuma ya kama aikata abin da aka haramta aka hana to abubuwa abin da bai bari wannan abubuwa ya subbo gausar al'alimi al'alimar tijani za ka gaba ƙarshe sai ya koma kuma yana faɗa wa shehu tijani to aka ce an faɗa wa shehu tijani kuma ai halaka ta ba ko to da haka a kiyaye kar a ji wannan falala da aka faɗa kuma a dogara shi kenan a ta faɗa a ta yin abin da aka dama kwala tattakil wa amal bi hadi muhammadin wa kullum muyassarun lima fi sahibati haka mai yaƙu talakar yage karka dogara ya kai dan uwa da irin wannan falala da kaji an faɗa shi kenan kuma kai almajirin shehu tijjan ne kai almajirin shehu ibrahim ne shi kenan kuma zai gaji ka faɗa wa saɓan allah wa idin yau nan karka dogara karka dogara da jin irin wannan abubuwa ka bi hanci da ya zo da abin ai baka ga ya saba ya saba hanya ya kauce hanya ba ko shi da ya faɗa ko su da suka faɗa baka ji sun kaucewa hanya ba saboda haka kai ma karka kaucewa hanya duk wani abu da kake takama da shi sun suka zo maka da shi to ka zo ko ko sanin ka ne ko fahimtar ka ne ko zaukin ka ne ya fi nasu har kai kazar da kake faɗa abin da Allah ya hana karka yadda karka dogara karka rudu wa'inda manzurayen magana su gata ma karka rudu don jin wannan falala kuma ka kama faɗawa saɓan Allah ka ji ko sau da haka abinda ma na ke ce umar ra'adar fadla sun matakala alaihi fa'ilan lima karhu zila to ya sun bugautar arifar tijani wanda ya zama ina wannan to ya faɗawa su ko bayan Allah an ce luhumu ahalillahi masmumatun wanda ya fada mutuncin bayan Allah to naman zuba guba ne ba ka san kun kace nama mai guba ko wanda zai kashe ka yanzu ko kuma wanda zai da kadan da kadan da kadan da kadan har ya kai ga Allah kan mutum ya fada bayan Allah kare ga ya tsira bai tsira ba yana nan yana nan dafin na dan a jikinsa har ya kai ga lokacin da zai mutu to da haka mazalla na cewa inna lillahi ibadan law aqsama ala llahi la abarrahu wala fi haqiqa Allah yana da wasu bayi wanda irin wayannan bayin inda zai rantse da Allah akan abu kaza zai yiwu sai Allah ya kubutar da shi sai abin ya tabbata sai su waye ko amma irin su jiwa jarba in suka ce kaza za a yi kaza Allah ba zai kunyata su ba sai an yi wannan abu saboda haka kan sun faɗi wannan magana karka dogara da wannan abu da kaji sun faɗa kuma ka kama faɗawa bayan Allah in kai haka to ƙarshen ka ba zai kyau ba to ana nan ta mu an ga karama ta Shehu Ibrahim wani ya kama cin mutum Shehu Ibrahim yana ganin malami ne shi kuma ya isa ka faɗa Shehu Ibrahim daga faɗa Shehu Ibrahim kuma ya aka sai faɗa Shehu Tijjani daga faɗa Shehu Tijjani ba sai faɗa wa manzo Allah to ya ƙarshen sa ya zama sadaka abin haka yake dake dake tun daga malamin garin ku abin yake malamin garin ku kana ganin ba kowa bane kana rena shi kana cin mutuncin sa kana mai daga nan sai ka sai ka daddara sai ka ci gaba abin ai promotion ake samu ko ko a arziki ko a tsiyama ana samun promotion daga malamin garin ku sai ka koma malamin wani gari daga malamin wani gari sai ka koma malamin wata kasa daga malamin wata kasa sai ka koma daga nan sai ka sai ka ka tafi can sai ka halaka saboda ka mu kiyaye kada mu ji irin wayannan abubuwa kuma mu zama muna faɗawa saɓan Allah yace qala sharihu mai sharhi yace wa qad haddathani ba'd al-ulama'i min ashabihi radiyallahu ta'ala anhu wasu daga cikin malamai abokan shehu jari sun bani labari qala li wannan wanda ya faɗa dinnan cikin wasu daga cikin wato amma sahaban shehu jari yace qala li rahimahullahu ta'ala shi wannan in yace yace da ni سمعته رضي الله عنه يقول اتنادي شوف الجنة شوى اللطف لطفاني شي لطف انت اللي مكي مغانا كشي بيني اللطف الممتزج بالمشيئة الإلهية أقول اللطف ليك يا يا حدو ده مشيئة الله وهو الذي وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة shine wanda ayan nan ta Allah ta nuni da Allah ta inna rabbi latifun lima yasha to wannan latifi kenan wanda yake mumtaziji da masiyar Allah an cakuda an hada shi da masiyar Allah wa huwa al-mushar ilayhi shine abin da ake nuni zuwa ga rai fi qawl sahib al-hikam ne hikam al-ataiya yace man zanna yace wanda ya zaci infika ka lutifihi wato rabuwar lutifin Allah an kadarihi gaban kadarar Allah ma'ana lutufin Allah daban kadarin Allah kaddara ta Allah daban ko kuma ikon Allah daban fa zalika li usuri nazarihi wannan ya faɗa haka ne saboda nazarin sa takaitacce ne to wa lutufun khasun bayan wannan lutufi din kuma ko wani lutufi na musamman ke bantacce yahtasu Allah ta'ala bihi min ahli al-khususiyyati min ibadihi wanda Allah ke ke bantar ma'abota khususiya daga cikin bayansa shi irin wannan lazimin bi fadlillahi ta'ala la asabi ko da yaushe yana tare da masu irin wannan ladabi daga cikin bayan Allah din la yanfaku anhum bai rubuwa da su fi sa'ir taqallubatihim a dukkan juye-juyen su a inda din suke wannan ladabin yana tare da su wala yanfaku al-lutfu al-amu an al-mashi'ati ar-rabbaniyya shi ma wancan lutufi ammi shi ma baya rabuwa da mashiyar Allah ya nan tare da mashiyar Allah inda ha ita abinda abinda mai hikamul ata'iya kina ya faɗa kamar inda wancan malami ya bashi labari yace shehu jana ya ce masa al-fadilatu thaniyata ashara falala ta goma sha biyu yujiduhum ala sirat duna maini rabbul rabbul wara asra min tarfati aini ya daga cikin falalar da muke da ita mu intijaniya rabbul ibadi rabbul wara ubangijin talikai yujizuhum ina tsere da mu ala sirati bisa ga sirati wa huwa al-jisru wa abin da kace sirati wata gada ce al-mamdud doguwa ala zahar jahannama kuma jahannama na kasa akan wutar jahannama sirati yake araqu min ash-sha'ri ya fi gashi sirin taka wa ahaddu min as-sayfi ya fita kobi kaifi ai nisbatullahu Allah yana tabbatar da aqdama kafafun ahalat tariqi in tariqa alal murur za su wuce alal sirati akan siratin nan fala tazillu tazallu aqdam fala tazillu aqdamu kafasu ba za ta zame ba dan tafiya ce za a yi wani kowa yana ta ina wucewa ne gurgurdan zanubin sa wani kafa ta zame a sace komawa wani ya bungire a kai ya tashi ya bi haka daidai har aje wani kuwa fiwu zai wuce bai sani ba a gani ko kowa zai wuce daidai gwargwadon aikinsa to yan tijani an sun zo wuce a kan siraɗi fiwu za su wuce wasu ma cewa za su a ina siraɗin da da kuma da ana wuce shi shi siraɗi sai a je a shafarki inna alaina kal kawsar da an sha tabki shikenan sai shiga aljanna to wani ma sai ta wai ina sara din da ake sai in shiga bakin bakin tabki ina sara din da ake faɗa ne ya wuce shi ma bai sani ba to wannan ba abu mamaki bane shi ma da yawa abu na duniya muna ganin irin wayannan ko kan bada misali da yawa da irin wannan mutum ya ce za shi kano daga lagos ko daga nan ba shakka inda zai rike tarbi sai ya gaji da kirga ma'aikata a hanya da zai gani kada tsakanin road safety tsakanin bio tsakanin gasanan dai ma'aikata ko ba wanda ba za mutum ba zai gani bai san adadin wanda zai mutum zai gani ba daga nan zuwa kano misali to shi kenan sai ka zo ka shiga jirgin sama ka zai ka shiga jirgin sama take cikin awa ɗaya ka je kano baka ga immigration ba baka ga kwastam ba baka ga bio ba baka ga wa ba baka ga wa ba baka ga wa ba amma za ka ce babu su akwai su amma kai Allah bai nuna maka su ba ka tsallake su ka wuce to haka su ma shirin wannan wato falala kenan ta yan tijaniya za mu wuce ta siradi ba musamma ba musamma mun wuce shi ba in ka musun wancan to sai kai musun wannan shi ba amma ba mu ce babu siraɗi ba fa akwai siraɗin kai ma baka ce ba checking point checking point ba ka san akwai amma ba zan su ba ka kuma ka wuce su to haka fa abin yake to da kawai ba wani abin mamaki bane duna mai ne yace babu ƙarya cikin wannan abu da aka faɗa asra za su wuce mafi gaugawa min farfati ainin daga dimta aino ma'a anna dulahu tare da cewa tsawonsa tafiyar da za a yi akan siraɗi salasatu alafi salasatu alafi alfina wato a salasatu alafin kamar shekara kamar tafiya ta shekara dubu uku ne alfin su'udun wa alfin hubudun wa alfin istiwaru ana hawa hawa hawa kamar misali shekara dubu ko ɗaya sannan a daidaita a tafi kamar shekara dubu ɗaya sannan a gangara shekara dubu ɗaya dubu uku kenan ta ƙare ana gangarawa kuma sai a je sai a je tafkin annaba sha to to da haka wasu kowa zai wuce bisa ga yanayin wato laifinsa da zunubansa yace ani abin da yake nufi anna ahla hadhihi tariqa yan wannan fariqa ta mu yaduzuna za su wuce ƙetare ala sirati bisa ga sirati afra mafi gaugawa min tsarfatil ayin daga jimta ya ido ala kawahilil mala'ikar ta kafaɗin mala'iku wa hadhihi fadila wannan farala dakhilatun ta shiga fi jumlati cikin jumlan ma dammanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ne shekh radiyallahu anhu kana cikin abin da shautu jiya manzo Allah ya amince wa shautu jani sahin dariqarsa za su wuce bisa ga sarati bisa ga sarati mafi gaugawa da kimta ido حسب ما في الجواهر والجامع كما يدعى في جواهر المعاني الجامع الفضيلة الثالثة عشرة فلا لا تقوم شرحك ما حول خير الناس يشربون وتحت ظل العرش واقفون فلا لا تقوم شرحك ينتجانيا ذات شهادة تكن تبكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبكي أبيض يا بفري من اللبن لبنونه wa ahla ya hudadi min al-afra daga zuma kizanuhu adadin nujumin sama kofuna da tambulan wanda za a diba a sha kamar adadin tauraron sama wa arduhu fa'insa kuma kama bayyana busra wa san'a kamar tsakanin basra da san'a a fatin tafki zawayahu zawayahu sawa'an man shariba minhu wato daidai ne fadinsa kamar tsakanin basra da sana'a ba san ko kilomita nawa ne amma fadinsa kamar tsakanin basra zuwa sana'a man shariba minhu duk wanda ya sha wannan ruwa la yazma'u abadan ba shi ba kishruwa har abada yuzadu anhu man baddala wa ghayyara to ka ji kuma ka gama ka zo zaka sha wanda fa ya canza akan abin da hanyar annabi yake ya jirkita abin da annabi yake kana zuwa za a ce a kore ka amma zalla ya ce ya ce ai sun canza bayan ka ya rasulullahi to nan ne fa taimakon zai amfani wanda ya ce ba ya san taimako ba zai kai wurin ba ma yashrabuna za su ci ai ahlul tariqati tijaniyya tijaniyya daga tamkin annabi sallallahu alaihi wasallam وهذه الفضيلة يتولى فللا كالتي قبلها كما وجدت قباتيتنا أيضا مضمونة لهم من الله يعلم الشمس مذكورة في الكتابين وأن فللا يتم أنفر الزواكر الجامع وتحت ذل العرش واقفون كما zamu zama mana ƙarƙashin inuwa al'arshi na lokacin ranar da babu wata inuwa an ba ta inuwa al'arshi ba na can ƙarƙashin inuwa al'arshi واقفون مناطق في المحشر تنتهى على القيامة وهذه الفضيلة والنفل لا إتمام مذكورة عن فقيت في الجواهر والجامع من جواهر المعاني الجامع معا وقال صاحب الرماهي برماهي قال سيدنا رضي الله عنه شو تجانيتي إن أصحابي الماجرين لا يحضرون الموقف بامو بانن ايوا ورن ايوا نرانا القيامة ولا يرون سوائقه ساوسا دصورنسا دفرجتسا بلا سنيبا ولا زلازله دو تجرجزا دفرجتا بلا مغنيبا bal yakununa ita a'a almajrina la zama ma al'amilina tare da wanda suke amintattu inda babil janna suna can kofar aljanna hatta yadkhulu har su shiga ma al-mustafa sallallahu alaihi wasallam tare da annabi min az-zumatu al-ula sahum farko ma daga cikin sahum farko da zamu shiga ma azhabi tare da sahabban manzon Allah wa yakunu mustaqarruhum fi jawarihi sallallahu alaihi wasallam inda zamu zauna shi ne za mu makwataci annabi ina firdausi muna illiyina intaha bi lafzi fafham ta cika fahimci wannan wafaqahum ta ta zillin arshi ziyaratun fafham ma'arukufin tare da cewa za su tsaya ta ta zillin arshi a ƙarƙashin inuwa ala arshi wannan ziyaratu ha ziyaratu ha ziyaratu hadhihi al-karama aidan wannan ƙari ne ta wata karama kuma da Allah ya musu suna inuwa al'arshi ga gani ko suna can tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wal fadilatul khamisata ashara ce ta goma sha biyar law ra'at akabirul aqtabi ma adda ma adda khaliqul wara takarruma li ha'ula'i labakau alaihi wastanqasau ma rakanu ilayhi ko ma rakinu ilayhi wata falala kuma ta goma sha biyu ce lau akabirul afdab da manya manyan kudubai gairu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam amma banda sahabban annabi nan kuma waliyai ne banda su ba karkashin an faɗo wannan kace to sahabbai ba mun fi su kenan a banda sahabbai da za su gama ai asbabul ladzi a'addahu da su ga khaliqul wara irin ladan da Allah ya shirya wa almajiran shi da jani takarruman dan girmamawa bi mahadul karami wal fadli da tsantsan karamcin da faralarsa li haula'i da za su ga irin karamcin da girmamawa da Allah ya ga haula'i ai li ali hadhihi tariqa ga yan wannan tariqa yace ai law ittala aqabiru al-aqab da manya manyan kudar kudubai alama addallahu ta'ala za su ga irin abin da Allah ya shirya da ahli hadhihi tariqa daga yan wannan tariqa ta mu ta tijaniya labakau ita wallahi da sun yi kuka alaihi bisa ga wannan abu da Allah ya baba gibtatan dan buri da masu ma suna buru amsa amsa wannan wasan kasu ita wallahi da sun ga kankancin marakinu alaihi abinda suka wato dangana zuwa ilaihi zuwa gare shi ko ce rakinu bi fatah ra'i wa kasr al kafi rakinu min bab ta'iba yat'abu wa minhu wa alayhi qawlu ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu wa tamassakum an-nar wa bihi lughatun min bab qa'ada rakanu ma rakanu ko ma rakinu wato bifatihi al-ra'i wal kafi rakana yarkanu magani ko min babi ka'ada ya ka'adu ko kuma a rakina yarkunu ta'iba yat'abu yarkanu to da sun yi da sun yi kuka ya ce wallahi zuwa ga zuwa ga marakanu ilaihi zuwa ga abin da suka sarkata zuwa gare shi ai ra'auhu da za su ga abin da aka ba su na isan ta kai na ba ya ta ya zama da zage bin nisbati li ghairihi dangane dangane da da wannan da ai qalu da sauran kudubai za su ga irin abin da aka ba wa armadin shi da jani da sai su ce ya rabbana ya ubangijin mu ma kai da na shi ai mu baka ba mu komai ba dan su ta burin ina ma su ne aka ba su ina ma su ne armadin shi da jani قال صاحب الرماح في هذه الفضيلة أولا فللا من يزماه يتي إن أهل طريقته هذا إن طريق شرجان كلكم دكانسوا أعلى مرتبة سنة مفي أوقك الدرجة من أكابر الأقطاب لك ثورهم قلوبي قال رضي الله عنه وأرضاه عن نبيه شرجان ألا يتدشي يتدم سبول شيتين لا مطمع لأحد من الأولياء با ونقب قطعي غوانا لغتشون وليه في مراتب ashabina fi maratibi ashabina a cikin martabobin wato sahabbanmu hatta al-aqtab kai haqqu dubai ma ba za su tsammanin za su zama irin abin da aka ba almajirai na ba ma ada ma ada ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dai ba sabon annan ba dai ba sabon annan ba waliye ne to duk wani wali zai samu in baya da kwadayin in samun irin abin da aka ba a majalina وقال رضي الله عنه عن عشر جان وارضاه وأن نبيته لو اطلع أكابر الأقطاب دا قطبين ندونيا دكا ناس جني على ما أعد الله تعالى za ku da irin abin da Allah ya shirya da a ya shirya da ala zai tsarikar ga 'yan wannan tsarika da ba kawo ita Allah da sun yi kuka wa ƙalu sai su ce ya rabbana ya ubangijinmu ma a tsaita na shirin ai baka ba mu komai ba in ta ha bilafzi ƙala sharihu to mai sharihi ya ce wa fadila wannan falala da aka faɗa wa ya ƙiddatu a kabir al-aqtabi lahum wato buri da manya-manyan kudubai za su yi wa 'yan tijjaniya lima ya rauna saboda abin da sai gani min makaratim na daga matsayinsu wa ma lahum min al-fadli da abin da suka gani na daga irin falala da suke da ita inda Allah ta'ala a wurin Allah fahiya to ita ma wannan falala min al-mutawatir yana daga abin da ya jeran da al-mashhur bayyananne ala al-sanatil atba'i daga harshen mabiya riwayatan amsikatin wanda amintattun sabon shirin yana wurin su aka rawaito wannan magana radiyallahu anhum Allah ya dada su to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatiha هذه إلى صراط المستقيم تكوننا بها أمام الماء تسهيلي وتكوننا بها ومشهور تأثير وتكون عنا بها وليا ونسيرا توليا ولكرام إنك لا تفعل من أصحاب ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله